إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna talata 24 ga wata na rabiul awal hijira shekara 437 wanda ya dace da biyar ga wata na harko shekara 2015 a shi an sha shida ba 2016 sha shida kina an sha shida kanin a yau insha Allah za mu yi darasi na 48 na littafinmu alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitabil aziz za mu tashi a darsi ke na takwas babi na yin sujada dalilin godiya sujudu shukur sujudu shukur za mu tashi insha Allah kenan akwai sunna ta idan mutum ya samu wani abu na warin ciki kai tsaye wani fuji a ya zo maka kana samun labarin ka faɗi kai sujada ga Allah subhanahu wata'ala godiya gare shi kai tsaye kun kai sujada Allah kawai kai sujada kai tsaye shine magana kenan baban yin sujada ta godiya yace yustahab liman waradat alayhi ni'matun aw dufi'at anhu niqmatun aw bushira bima yasuruhu an yaqir sajidan iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam yace an so yustahab kina an so liman waradat alaihi ni'ima wanda wani labarin wata ni'ima ya zo mishi aw dufi'at anhu niqima ko wani bala'i ya dame shi aka Allah cire mai kaya wannan labarin abu ya dame shi sai Allah cire wal abu aw bushira bima yasurhu ko da duka aka bashi labari na wani abu da yake horanta mai rai to wannan an so an yi khira sajidan ya hada kai tsaye ya yi sujada iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a sunna yin haka sai kawo ruwaya an abi bakara tana ruwaya da imam abu dawud ya roto haka imam tirmizi haka ibn maja sun zo da hadis ya ce an abi bakara annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amarun yusuruhu aw yusarru bi kharra sajidan شكرا لله تبارك وتعالى أبو بكر كيتشوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر ينصره أن ونا الأمر يديك هران تامير يزومشي أو يصر به كل أبن ددي دزا أجدا أن يزو خر ساجدا زي هاد كي سجدا الله shukura lillahi tabaraka wa ta'ala don godiya ga Allah mai girma da buwaya dalilin samuwar wannan ni'ima misali aka mai labarin alibayan ya je yaman ya samu nasara ta imaninsu ana karanta takardar ana karanta mai takardar labarin ya faɗi su jira ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan sunna ce yin samun wani labari da ka ji daɗin shi ka faɗa ka yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala sai wa hukumuhu hukumu sujudu tilawa hukumcin shi hukumci ne na sujudu tilawa kinan ba mai magana sujudu tilawa ba ta sharadi irin na sallah wani magana sai an yi alwala ko sai an kalli alkibla sauransu dai kina kullun labarin iya zo maka din da kake kallo kana haɗuwa kai sujada ga Allah subhanahu wataala don godiya gare shi haka haka ta maganar karatun Qur'ani in kana cikin karatun kurin abin ya ka zo wajen sujada za ka faɗi kai sujada duk da yawa wai magana malamai suna magana halicci ba ce ba akwai abin da ka ce ahasan abin da ya yi ko afadal eh inda arwala a yi arwala a yi karatun shi ne amma magana in ta kama ka karanta babu arwala in ka zo wajen sujada za ka yi sujada kun ba a lura a ina kake kallo a ina wani hali kake ciki shi ma wannan na godiya duk halin da kake ciki ka samu labari na horin ciki kai tsakwai ka haɗa ga Allah kan kai sujada don godiya ga Allah subhanahu wataala wannan shine karshen karshen baba sai sujudu sahawi babu mai rigina wani kira ya tashi da rikici da yawa babu na sujada ta mantuwa yan wasu judu sahawi gasi an ka ɗauko littattafanmu na balle na mazhaba balle na malikiya ka shiga ka kaya a hata da ka shiga su muktasar halil to gaskiya za ga babu na kwarai mai rikitarwar gaske don kwarai abin an yada an watsa ilimi za a ce da yawa na yaƙi da kwalluwa aiki da kwalluwa da yawa kan abin wanda masa'alar yan uwa amma za ka ga mutane mutum ya shekara arba'in yawan littafin amma labe finta abin da ke cikin shi ba wallahi amma a ciki an abin kwarai akwai taƙid akwai akwai kwarai abu mai aka ce na wanda an an ba abin hala kwarai an akwai ilgazi kwarai cikin abin da kwallo ta aiki jiya gaskiya a takaice mas'alar ta sujudu sahawi idan muka koma a nan zahir domin a ji nassi da ya zo kan matsalar kuma idan muka koma ne sa matsala aka koma magana kiyasi da ra'ayi da fahimta kan matsalar ce insha Allah aka samu matsalar amma za mu ji nassi insha Allah abin da yake da da sauki kwarai idan mutum ya tsaya lura abin insha Allah yanzu mu shorari irin abin da ya zo na nassi na hadisi kuma da bayanin tukunna malaman kan matsalar abin zai masu sauki yanzu mata bangaren hadisi ka rike wani abin gangam ka rike saura kuma yan gyara ne kudin sha Allah to da ya magana kan sujudu sawi sujada kenan ta mantuwa kenan an shar'anta idan mutum ya samu wasu kurakurai a cikin sallah a yi sujada guda biyu dalilin wannan kuskure da ka samu saboda gyaran wannan sallah wannan shine sujudu sawi kuma mu sani cewa wo ba komi bane ba idan aka bari ake yinta baka bar misali rukuni misali karatun fatiha ko raka'a ko sujada ka ce in sujada kabla ko badi a barin rukuni dole sai an kawo shi a wajen da ake sujudu sawi a barin wani abu in ma a ce mustahabbi ko a ce sunna ko a ce wajibi a wani bangare in muka ɗauka wani sunan wajibin a wajen wasu malamai shi dai ba a yin ta akan abin da ke rukuni sai ka misali na karatun fatiya karatun sujada karatun kai kamar sujada kai ko misali zaman ƙarshe sauransu da ko sallama wannan dole an kawo tabin da ke rukuni ne nan ana magana wasu ababe to na samu matsala ko malamai ya samu matsala kan abun menene jero ababen da an aka bar su ne ake sujada shine matsala wasu kawo da yawa wasu ka kadan zamu ji da kan sunna abin da ya tabbata kuma da bayanin malamai to yanzu wannan babe da yi na sujudu sahawi sujudu na mantuwa ya ce sabata annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusuhu fi sala wa saha anu annahu qal innama ana basharun an sa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni wannan ruwaya cikin sunan ibn majah yazo da hadisi yace ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana yusuf fi sallah iya mantuwa a cikin sallah wa sa'anu kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma ana basharun ni mutum ne an sa kamatan saun ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa za nasitu fa zakiruni in na mance ku tuna mu ke mantuwa ba kasa bace ba dabi'a ce ta dan adam yace wa qad sharra li ummatihi fi dhalik ahkaman nulakhisuwa fi ma yali yace wannan mas'ala ta yin sujuda yin mantuwa in aka yi mantuwa a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mu al'umman shi hukumce hukumce wanda za mu tato hukumce-hukumcen cikin abin da zai biyo baya za mu kawo maka hukumce-hukumcen da ya sunanta mu al'ummar shi in aka samu kurakurai ko mantuwa a cikin sallah sai ya yi masala daban-daban za mu ga ya zero masala hudu duk da cewa ƙarƙashin ta hudun akwai ta biyar yanzu a nan ya ce ya ga lamba ɗaya kenan ya soka maka abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan mas'ala ta mantuwa yace idza qama min rak'atay al-farida yake ma sharhi idza taraka at-tashahhud al-awwal na farko inda mutum ya tashi daga raka'a ta biyu ta farilla asalin raka'a misala misala zama biyu a raka'a ta biyu ana zama ayi tahiya to anan sai ka tashi shi ne ce maka za ta tashahud kenan an kabar tayya ta farko za ta tashahud al-awwal kenan anan mas'ala annabi yayi magana ya wada hukuncin da za a yi in aka samu wannan mas'ala ta mutum a wurin zama na farko sai meke an abdullahi ibn muhayna an radiyallahu anhu annahu qala صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم yace Abdullahi bin Buhari ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah ya sama sallah raka'atain min ba a cikin dai sallu bai kasar suna sallu ba shi dai a cikin salloli kin masu zama biyu ya mana sallah raka a biyu sun maƙama falmajir sai mai yake bai zamana ba a zaman tahiya ta hurku faƙaman nasu ma sai mutane suka tashi kenan tare da suka bi shi falamma qada salatahu da ya ƙare sallah wa nazarna taslima muna jiran ya sallama kabbar qabala taslim sai wata kabbara kahin sallama fa sajada sajadataini ya sujada guda biyu wa huwa jalisun iya zabne ya sujada guda biyu thumma sallam sai salamci wannan shine kenan an yi sujada guda biyu kahin sallama shine qabli kenan hausa qabli kahin ba'adi bayan shine qabla salam sujada guda biyu da ake kahin sallama shine qabli ba'adi sujada guda biyu da ake yi a bayan sallama sune kina a wannan wurin inda mutum ya bar zama na harko ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ga da ya samu haka da ya kare sallah ya yi sujada guda biyu kahin sallama kenan ya kabli ya mulki wannan wurin kenan idan ka samu kamar zama na harko ka meki ga abin da zai kana sujada guda biyu ake yi kayan sallam abin da annabi aikace sallallahu sallam ya ce wannan kuma ruwa da makaranta imam bukhari ya rutu imam muslim ya rutu haka abu dawud haka tunum zakan sayi duka ibn majikar kenan bayan imam bukhari suna raba kenan sun kada sun imam bukhari ya rawato muslim ya rawato kuma cikin sunna arba kin da an ka hadisan kenan sunan sunan abi dauda nasai tirmidhi ibn majah sun ka ruwaya sai wa an al-mughira ibn shu'ba qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama ahadukum min ar-rak'atayn falyamastatimma qa'iman falyajlis ففتتسمى قائما فلا يجلس ويسجد ويسجد سجدتي ساو ويسجد سجدتي ساو wannan ruwa yana ga Abu Dawud aka ibn Majah rawato ta abin da yake cikin ruwa ta magar shoba yace manzon sallallahu alaihi wasallam yace idza qama ahadukum min rak'atayn idan ɗayan ku ya tashi daga raka'a biyu kina inda ya kamata ya zauna falam yastatimma qa'iman falajlis inda ya zabura bai mai tsaye cak ba sai ya koma ya zamna wajen tattan maka'iman filadelis in ya miƙe tsaye cak kai zamna waye sujud sajata ya sawi sai sujada guda biyu na mantuwa kenan a kamar da aka ce in ka riga ka zabura duk da su malaman fiƙihu suna cewa in ka zai adiba ka zabura kashi biyu cikin uku ina kai kusa kai kusa da sama ko ƙasa in ka zo hannunka da hannu hannu da hannu ɗaya da ƙawa uku da gwiwa uku sun tashi kenan ya yawa ya ka meƙe in dole ba da shi an ce zahirar ruwaya shi anan ƙasa yake cewa ya ce wa min ma yambagi a tambihu ilahi annahu laysa fil hadith at-tafariq بين أن يكون إلى القيام أقرب فيقوم أو إلى الجلوس فيجلس وإنما هو ظاهر فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن كان قريبا من القيام nan kamar shari ne ke ma wannan maganar wadda magana bin shugaba ke ce annabi sallallahu alaihi ya ce idan ɗayan ku ya tashi daga raka'a ta biyu in ya meke tsaye cak in bai meke tsaye cak ba ya zamana in ya meke tsaye cak kai dawo ya ci gaba sallar shi in ya kare ya yi sujada guda biyu na mantuwa a nan bice ba abu ko ba'adi ta nemi samu lasa kabila zuwa can ko tunan shari da yake wani magana ta magana da ba ya ce abin da ya kamata a mutan tambihi cewa a wannan hadisi babu wani bambanci tsakanin a in tsayuwa ta yi kusa he mai ya kusa tsayuwa in zama kusa sai zamana ya ce zahirin hadisin ta yi kurin kahin ya mai kitse cak ta fa'in zakar kakwai an yastawi ke matuƙa ba ka mai kitse cak ba ka zabura ko da hannun ka biyu ya taso da guyo ka ka taso ka ba ka mai kitse cak ba shi da mutane ka mai kitse cak ta ta fa'in ta maka aiman fa'in ta fa'in ta maka aiman ya ka cika komai ya cika kenan komai ya kamala fa'in ta ta mai ce kenan ka cira subhanallah ko kai ka tuna ya koma to a nan kenan idan ka koma ka zamna in ma an ma subhanallah ka zabara subhanallah ka koma ko kai ne kai sallah kai daya ka zabara ka tana ka koma ba kabla ba badi rike da ke wannan wurin idan wani abu ka iya kana gare ka gari man ya zaba subhanallah bai mai katsace ka ba ko da dan zaba mai iya haka inda bai nan nan ta ya mai ta ya mai katsace firin su tamma kenan dan ka ka ma inda baka miƙa jaka ba ka dan duro ka haka baka miƙe ba sai ka koma shi caye sai in ka cika tsacak in ka miƙa tsacak ba kuma koma amma in baka miƙe ba ka koma nan akwai masu cewa in aka manta su biyu sai komo a bai komowa haka su jira sahawi a wurin da suna ce abin suka cikin haka dari in ya meke ma'ana in ya dawo zai ba'adi idan bai dawo bai kabili haka suka ce to ka'ida a namce kaka dawo ka'ida baka dawowa kai liman na kamata su bi yi musu ishara kamar shi wani samun mulkin zafin shi wata rana ya taɓa samun sallah haka nan suka ce subhanallah subhanallah subhanallah yi musu ishara ha haka musu haka ku meke kuran eh haka musu ishara ku taso eh da kwanar su ka dawo fara da tsira sabi to an kai mai ki akan sabi to kun da kai ka mai ki kun karku imsa ka ishara ko taso kun kai ishara kina ta a kai sai ayi qabla sala shine yanzu kenan abin da muka doka a wannan mas'ala guda tashi daga raka'a ta raka'a biyu mu ce tashi daga zaman warko ko barin tahiyar warko ga yadda ake za a yi sujada kabla salam amma idan da ka zabura baka meke ba sai ka dawo ka zamana ba kabla ba ba'adi idan kuma ka meke baka dawo ba ka cika tsaye cak kakka dawo ka ce kakka dawo inda ka meke ka ta gaba sallan ka kare sai kai sujada guda biyu kafin sallama kenan kabili wannan mun kare na magana guda an gane ko sai mas'ala ta biyu yace idza salla khamsan mutum maimakon raka'a hudu ya kai biyar wannan shi da daidai kari hukumcin kari a nan ma magana ta zo nasti ya zo an abdullah radiyallahu anhu man abdullah bin mas'ud kenan anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salla az-zuhr khamsan sallam faqila lahu azida fi salah faqala ma dhaq قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم وانا روايه imam al-bukhari ya kawo ta muslim ya kawo abu dawud ya kawo tirmizi ya kawo haka ibn majah ya kawo ya yi sallah ya yi ƙari kenan aka mai tambihi ba ƙara ba ƙari ne ya haɗi ya sujada guda biyu kuma wani ya yi su ne bayan da mu damu ba su laga mashi bayan sallama ya aga kuma ya sujada kenan ba da sallah da ban ta ƙari za mu je kamar gobe da insha Allah yanzu dai nan kenan an samu hukumcin ƙari a sallah ga abin da aka yi ba da aka yi sai ya ce idan sallama fi raka'ate ne au talas to yanzu mutum iya salla a raka'a biyu ne mai uku ko hudu ka salamce ko a raka'a uku ce akwai sauran salim salim a sauce ko la'asar masalar raka'a hudu kai uku ya ka salamce kanka ya zahi kasa kun kai zai kun kamar ce kasa mana kake ai masu fa Allah kasa inda kake ai muku bukanta na ba Allah da raka'a aka raka'a bakwai ko subhanallah zaman farko ta aka bidai subhanallah ya zama na uku subhanallah sai da aka raka bakwai shi shi shi wanda yake kansa shi ladan nake ce mini yace malam wallahi da aka raka bakwai sai nace ga ta malam ta yawa wai shi take cewa yake shi iya ga wai iya aiba da masu ai mutum gyaran murya su suna gyaran murya shine wai shi ne shine to duk wani ce malam ta yawa a shi shi ta salama ne ta salama alaikum wannan ta yawa nace ta nace ta nace ba ka salama ba shi salama yi ce salama yace mallan ta yawa nace ba ka salama ba ba ka salama ko ce mallan ta yawa ba ka salama ba in zaka liman yi aka tsin biga aka aka biga ne ba ya magana kuma shi ma wallahi wai tambaya to kenan anan in aka samu matsala a sallama a raka'a biyu ko uku saula kenan akwai saura ka salamta a raka'a biyu akwai saura ka salamta a raka'a uku me za a yi gaban da yawa kana an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in sarafa min sanatayn fa qala lahu zulaydain aqaswat as-salatu am nasita ya rasulullah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asadaqa zulaydain فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع wannan lafazi wanda mun karanta shi ma wanda dai Imam Bukhari ya ruwato Muslim ya ruwato Abu Dawud Tirmidhi haka nan sai Ibn Majah kidan bayan Bukhari da Muslim sun arba sun karuwa Abu Hurairah ke cewa manzon sallallahu alaihi in sarfa masanata ne ya huta daga sallah raka'a biyu kun ya cire ya salama faƙaɗa zuladain domin a nan yaki cece ku ce a yau sallah a rage sallah wasu ta amincewa yi a sallah ta koma ta koma biyu wasu ta a kuma ce to shi shi zuladain ya sami kuzari annabi ya je tun ya koma giri ya je zauna ya ki jingida shi wani ya ce iya tunanin shi shi ne zuciya rasulallah a kasarci salatu amnasit ya rasulullah wai an rage sallah ne ta koma biyu ko kamance ne tarwa annabi ce a manasit annabi ce ta to kakun kamance inda ba a rage ba to kamance rasulullah annabi ce annabi ce annabi ce ba rage sallah ba to an ko ba rage sallah ba to kamance to annabi ka san da bai amince ba tabbas he tambayi sauran mutane a sadaka zuledain zuledain abin da ya hudi gaskiya ne kenan tam confirmation confirmation tabba haka ne sai faqala nasu na'am suka ce wata ruwa shi haka suka aisha ruwa kenan ba haka haka haka yana wanda wadi kenan an rage ya ya munci ya munci raka abi kenan a lokacin nan faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallata sanatayn ukhrayn sai manzana sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya sallaci raka'a biyu wanda suke daban bayan wancan na farko ya kawo raka'a biyu daban yanzu da ya ƙara raka'a biyu sun masalama ya sallama sun makabbar kuma ya kabbara fasajada mithla sujudi aw atawal suma rafa ya kabbara ya sujada kenan bayan sallama yi ya sujada sujada da ya irin sujada da yake da irin tana ko ma ta da tana tsawo dan ka ta ba zai cikin gaga kare wo ba kare a ita kanta dogon sujada yi ima ce kusan ta da koma ta da tsawo kenan ya yi sujada guda biyu kuma ya dago nan bi da ba ma ya da sallama kaza da kawai da ya abin da gabin da kenan nan da ya yi wata sujada dalilin wannan sallama da ya yi a zama raka'a ta biyu ya sujuda sahawi kuma ba da salami ta shi ne kuwa وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق شين وكان في يد فكان وكان في يديه طول ما ما نبي كناية تدعو عنه كيف تدعو عنه ana ana iya da hannu guda iya da hannaye masu tsawo wannan bawan Allah faqala ce ya rasulullah ya manzon Allah fa zakara lahu sani'ahu ya gaya mai abin da yi wa kharaja gadaban ya jurru rida'ahu hatta ta ila nas ya huto iya mai hushi na rishin wannan abin nan kaga hamma ya shiga gida ne a wani magana ya zo ya ce a sadaka hada wannan abin da ya hudu ya yi gaskiya qalu na'am suka ce eh fa salla raka'atan ya kawo raka'a guda thumma sallam ya salamci bayan raka'a guda thumma sajada sajadataini thumma sallam kuma sujada guda biyu ya sallama nan hadisin abu huraira da ni'mar ibn husayn akwai bambancin magana nan daga raka'a biyu ne nan daga raka'a uku yakan yi abin wannan an yi shi ba su ba don ganin bambancin magana can uku ce a nan biyu ne Allah wala amma ko ne abin da ya tabbatar da shi ne abin da ya wakana kuma nan babin da ya babin ya tabbatar ma da cewa kenan in aka salamce sallah bata cika ba kurin za a tashi kai tsaye a kawo abin da ya saura kuma an kare a yi sujuda ba'ad salam shine kurin magana anan kuma nan cewa ka'ida ta mamu irin abin ya wakana liman bai gane ba aka bata tafi bai gane ba ta ayi magana ba lai magana shi ce a inda aka halitta magana a cikin sallah inda aka wa limamin tambihi kuma shi ba lai kai limamin kai limami ne ka juyo kai wala hiya mai aka yi a ina miki ba lai bane ba a ina miki wai iya mata mai kai da kake ba a sanin ka mutum zai wani hali ya rikice yasa inda yake kwata tun bai labe gane da abin da zai bai gyara da ya gyaru ya gyaru ya gyaru zo ya gyaru zo bai komowa shikenan kenan ba ya tambaya waya ya aina miki cikin nan ta gyara kuma ya bar salamu kun ba alaihi ba shace magana ce ta gyaran sallah ba ta sallah yanzu kenan ya ka mun kawo masala uku yanzu ta tashi daga raka'a biyu ba yi batahiyya ayi kabli ƙari raka'a ƙarin raka'a akan ta ka'ida ayi ba'adi kuma sallama ba ida ba ko ta ɗaya ce ta ɗaya ne ka yi sallama ba ka ida ba raka ɗaya ce dukkan sallar da baka ida ba ka sallama da kurum shi ne ga hukuncinta ita ma a nan ba da ta zo wata ma wannan ruwaya ibn imam muslim ya roto haka ibn haka abu dawud tirmidhi haka ibn maka ibn maja da imam an-nasa'i ke imam muslim imam abu dawud haka imam an-nasa'i sun ka ruwaya yace sai na hudu wanda a ciki za mu ga hukunci da na biyar duk da na ya kawo hudu yanzu masala guda idza lam yadri kam salla nan kai ɗaya ne kana sallah kuran kuran ko kai limami kuran sai ka sake rezo ka zama a ina kake to yanzu a tana waje kake ta biyu ce ko ta uku ta nauce kawai ka sake rezo ka mance to wannan hali biyu ne zai baka nan an ibrahim an alqama qala suna cin amajin abdullahi bin mas'ud suka ce qal abdullah kai malam musa abdullahi bin mas'ud yake ba sa labari yace salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin masu kawo labarin ta ibrahim nakhai da alkama shi ibrahim nakhai abin da yace zada aw naqas annabi sallallahu da yayi ƙari ne yayi ko ragi ne yayi shine ibn asir ga cewa wannan shakka ta ta ibrahim ya tabbata cewa ƙarin ne shakka ya samu shakka amma abinda tabbata ƙari ne falamma sallam da ya sallama qila lahu ya rasulullah a hadasa fi salati shay suka ce ya manzo Allah wani abu ne ya faru a sallar wani abu aka yi qala ma za ka ce me aka yi qalu sallaita kaza wa kaza ga abin da ga abin da aka yi su ga mai dai abin da ya faru fa sana rijlaihi wastaqbala alqibla sai na da kawun shi kine sake fusun kinan sake zama inna sallah ya fuskanci alqibla wa sajada sajadataini thumma sallam ya yi sujada guda biyu kuma ya sallama nan kenan ba a dace kun aka yakan to zuga abin da ya kana wancan magana ta wuce da mutum bai bada hukumcin in aka yi salam ba aka kari ga abin da ba da ba da ko to yanzu anan ga wani abu na akwai ta karantarwa sabuwa a cikin babu ta nan yace bayan ya sallama ya kare thumma aqbala alaina bi wajhihi faqala sai huskanto mun huskar shi ya kalle mu faqala sai yake ce musu innahu law hadatha fi salati shay'un anba'atukum bihi walakin innama ana basharun ansa kama tansawun فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى صوابا فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين eh yesu ta sujada guda a takaice kenan da wannan abin ya wakana suka ce ya rasulullah a harsa fi salatu shay'un wani abu ne ya waru a sallah a harsa fi salatu shay'un wani abu ne a sallah ya waru ya ce ma za ka mi aka yi sau ta salle ta kaza wa kaza ai ga mi aka yi aka yi kirin fasana jila ya limce kwahuwanci wasu ta kabilar kibla wasu ta talatani ya wasu ta kibla ya suya guda biyu bayan sun musana kuma ya sallama kuma sai kalle mu da huskar shi ya ce innahu yadda lamarin ke ciki lau har sa fi salati shay'un inda wani abu sabo ya faru a sallah wani abu sabuwa ta zo an ba'atukum bihi zan ba ku labarin shi da na ga muku inda a samu canji walakin amma kina abin da yawa kana yake yake ciki yake ciki inna ma ana bashar ni mutum ne kul innama ana basharun mislukum na ake rage ma dawo Allah ce ba su labari kai mutum ne kaman su suna kawo in wannan aya ta kan sa wasu wani da yawa wajen neman ko suka ko na daban sai ka huce ma allama cewa me an ce annabi mutum ne ka ce ba haka bane ba ko ka ce makahurci ne shi Allah ya ce kul innama ana basharun gaya musu ni mutum ne musu kaman ku nan kama ta wajen halitta ta bashariya su suna neman wai kurin su yi suka Allah sunna su kare abubuwan wai dan da su bata su yi turfan mutane kurin a abin da yake nassin qur'ani haka ya kawo mutum ne kaman ku amma waye zai ce annabi kaman shi ne dan wannan kaga akwai yaudarar mutane wasa da hankalin cewa a cikin ai sun ce mutum kamar su ne ƙarya ce kama ana ne kama ta bashariya ta mutuntaka amma ba mu ce maza ba ma kamar shi ba ba ma kamar shi duniya da lahira shugaban annaba da manzanni gaba ɗaya hata a hilin kiyama abu sananne hata a hilin kiyama ga annaba duk an gaba da manzanni gaba ɗaya zai alfahari shi ne yake da wannan ceton magana cewa annabi kamar kowa ana haɗi ne ta ɓangaren halitta kuma haka Allah ya nasin Qur'ani amma maganar matsayi nan sai zama ƙarshe ne a cikin mutane shi shugaba a hilin kiyama nan duniya shugaba na manzanni a lahira shugabannin manzanni hatta shi zai hashi ga gidan aljanna an gane ba wannan ka kenan kan ma wani ga maka yamma ƙarya wadda ba da wasu ce maka sun ce mutum daga masu ƙarya ce ƙarya ƙarya ku ce wa wani ƙarya ce ku yake to daga mace ƙarya ce ki wani sun ce mutum daga masu ƙarya ce ana ce ɓangaren mutuntaka ne ba mai ce yan an kaman kowa ne to ya sa miki ake min shi saboda sunna shi kuke kuke ma mutane jaba'i saboda bin sunna shi kullum kuke mutane ke da wulakanci ku za mu sunna kun an ce annabi yasa kun ce ku an gama da nauni ba ka bane ba ku tsakanin yan bid'a da ahlus sunna shi dan bid'a iya ga ahlus sunna iya ga abinda manzo Allah ya hodi ya aikata ya ishe shi ya wadace shi shi ku dan bid'a iya ga yanzu ma malamin shehun shi ya ce miji aika za ana iya yi shi to kuma ka ce ka ce ka sa annabi shi amma dan ƙarya dan cuta dai wata ya ce ka tanta maka a bisa annabi karya abin bibi ga bida ga karya ga wakiyar kuma Allah kama su Allah laifi bibi ne idan bida ce Allah ya yi kai kayan shan daga maka na yi bida Allah ce kama Allah tuni kamun shari kai wanda mana yi maka eh bida a tsakanin kai da Allah ne abin da sai musu yawa in bid'a laihi ne ka naka Allah Allah ya izarta maka laihin kai na bid'a to ni ka min shari ka min ƙarya ka tabbata annabi ni miki annabi ne na yi maka abu na yi ba ko ko ga fasa yayi dan wa da Allah yan wa a yanzu a cikin musulmi wani cin mutunci wani cin mutunci ya kai ka cewa musulmi wani bai sa annabi ga wata irin cin mutunci za a maka na mutunci da an ta kiyaye mutunci wajibi ne kiyaye mutunci wajibi mutum iya mutuwa kan mutunci annata duk da mutu kai mutunci ya shahada amma da duniya irtifa wa shahidin mun kima a bajikan adam to wanne ne a wajen musulmi ka ce wani musulmi ka ce bai san annabi ko da kana shari wai dan ka bata shi to wallahi lahi ya musa yawa ga bid'a ga kazafi gobe kiyama can Allah saka mana da sharri kenan wannan annabi sallallahu kenan shi ya ce ni mutum ne ansa kamatan saun ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa na kwatarwa ta shahara cewa inna ma ansa inni la ansa laka ansa li ushari ta sana ya wata mutana wata annabi cewa shi bai mantuwa shi bai mantuwa ce shi kuma iya ce ina mantuwa amma amma na mantuwa dan shar'anta ne ba haka bane wannan ruwa tabbata ba mun ta saba nasun qur'ani eh kenan annabi ya ce ni mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa don haka faza na sita fata kiruni in na mance wani abu ki da guda mantuwa to ku tuna mun ka kuce a annabi ne kenan a tuna mini nan ji hankali ne an ga ya mantuwa a tuna mishi yake cewa wa idza shakka ahadukum fi salatihi falataharra sawab idan mutum ya kokonto a cikin sallah ka rasa a yana kake ka samu shakka ya ce ka yi kirdadan daidai zai maka bayan ga mai kirdadan da ke ne ya ce falutin ma'alai sai ka cika sallar ka sun maliyar saju sadatai ne sai ka sujada guda biyu bayan ka kare to anan bai kayyade maka ma wata sujada za a yi yanzu anan sai zai maka sharhin wannan abin da ya gabata ya ce wata harri da ya ce ka yi kirdado falatar sawab ko ya ce ya kunu bi an yi ta zakara ma ƙara abi fi sala faya zukur annahu ƙara a suratai ne fi raka'atai ne faya alam annahu sallah raka'atai ne la raka'a misali yanzu raka biyu ce ko uku ce sai na tuna sai tsaye tsanci ba kai ka kuma baya in kai tariya sai ka samu to aini na san na karanta fatiha da sura biyu kin na garanti na biyu na na san na san zan samu ko kada samu wanda wani ka tuno bayan ka tana ka dan samu shakka sai ka tuno abin da kai in ka koma baya kai kai tariya ka tariya in ka tuna abubuwan da kai na yake sallah sai ka gano tabbas kai kaza ko sai ka ci gaba inda kake iya samuwa inda an ka tsaya kai tunani bayan ka samu shakka sai ka tsaya kai tariya baya na wuce ni na yi raka'a na fatiha da sura na bayyana nan kaza in ka zo daidai inda ka samu ka samu ka komo ka rezo daidai to yanzu kuma shine ne ka cika abin da ya ma saura ya ce wa ya zukur annan ta shahar ta saboda awul iya wa ka bi ta uku ce bi ta kodai ce sai ka tuno ayu ai na ta hiya ke zama ka ta yanzu ka samu bi tabbas garanti da ka samu ta hiya ya ce misali ya ce fara ala annan sallah sanatai la wahida da kana shakka ɗaya ce ko biyu ce sai ka samu ka samu ta hiya kenan yanzu kai garanti kai biyu ba dai ba dai kai ba wa annan sallah salasan la sanatai kasan kan uku ce kai ba biyu tunda biyu da ka tafiya kuma ka kana cikin wata wa qad yazkur annahu qara al-fatiha wahda fi raka'a summa fi raka'a summa fi raka'a fa yal annahu salla arba'an thalatha thalatha misali yanzu ina tunanin raka'a no ce ne sai na tuna bayan fatiha sura guda biyu na sallaci wata raka'a mai fatiha kadai kuma zai cikin wata kenan yanzu ta hudu ce ba uku ba misali nan kirdado yace wa haka za haka za ka rika neman neman gano daidaikinka bayan kasar kwakwanto ya ce fa'iza ta harar lafi huwa akarab ila sawab a zala shak kina idan kai wani tariya baya ka koma baya ka gano daidaikinka kina su kwakwanto da kai da ya gushi ya ce wala farka fi hada bai na an yakuna imaman au munfaridan ya ce wannan abin da ya ce kai na ka tsaya ka yi kirdadan daidai da mamu da misallar shi daya duka haka zai kai da liman da misallar shi daya imamu shi dan bi ne da limami da misalla shi daya kowanne haka zai yi nemo daidai in ya iya samuwa in samu daidai shikenan ya kore wancan abin da ya same shi ya ce fa'iza ta harra walam ya tarajja inda wushe bana alal yaƙin huwal akal nan tushen hadisin binan bai ka ba abin da za a yi a nan in kai wancan matsala ma makaranta matsala ta biyu ma gama jami'in bayan sha'allahu to yanzu da ya ce in ya ce yanzu wancan kenan ka yi kirdado ka samu daidai kurin sai ka gina ka ci gaba akan abin da ka samu daidai shi kenan ya ce fa'iza ta harra walam ya tarajja inda she'un bana alalakin in ka yi buga ka buga ka kasa komowa kan rezo ka kasa samun daidai abin da ka yi kana cikin shakka an ya biyu ce ko uku ce ba ka samu ta uku nan tabbakin ta ba ke nan kana garantin biyu abin da ka shakka ta uku ce ko ta biyu kenan ka tabbatar da biyu yanzu ke uku ta ake garantin ko to a nan kenan haka idan ba ka yi ba samu ba ba ka samu mahirin jaye ba sai ka yi gini a kan kaɗan kin uku ce ko hudu sai ka ɗauka uku ce wannan ka ga garantin uku biyu ce ko uku ɗaya ce ko biyu kullum da ka ɗauki kaɗan kin yanzu sai ka ciko yace kama fil hadith an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla salla ay thalathan am arba'an فلتنحى الشك فلتنحى الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان أن رواية إمام مسلم يروتو haka abu dauda haka ibn maja haka haka skarwato nan abu sa'id al-khudri ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu kokonto a cikin sallar shi falam yadrika musalla shi wannan bai san mani wani kuɗin ya ka samu a salatan am arba'an uku ce ko hudu he mai umarni falata da shak to sai ka yadda kokonta uku ce ko hudu kenan ya kabar ta a uku da ke shakka ta hudu ce ya kabar ta ɗaya ce ko biyu ya kabar ta biyu ya ce wal yabni ala mastaqan he ka gina sallaka akan abin da kai yaqini akan shi biyu ce uku ka koma biyu kai yaqinin biyu ɗaya ce ko biyu ka koma ɗaya yace he ka gini akan abin da ka samu yaqini summa yasjud sajadataini qabla an yusallim sai sujada guda biyu kahin sallama muke nan kabili sabanin abin da kuma cikin adadin na malikiya ko wanda kan tafi malikiya zai ga cewa anan kabul ba da ake to anan me yasa wannan masa da kika anan inda ake ba'adin akwai ruwa imam muslim ya rubuto abin da ake na cewa ba'da salam kin inda ake nan shi ya takata abin da yan abu inda abin yawa kana kenan bambanci abin bi magana na masa ce mai dan abu kadan masala bi ce nan inda ka samu kokonto ka buga ka buga daga koma ba ka tariya he ka samu kurin daidai ga abin da kai da ka samu shakka ka samu shakka amma daga baya he ka samu yaƙini kurin tabbat kaza nayi to anan anan ne aka ce duk da ka samu yaƙini tunda kokonto ya shigo an ga ƙarin sallah sai ka yi ba'adin salam ya ba kenan inda ka sami yaƙini bayan ka kokonto to he ka tsaya a wannan yaƙinin da kai ka ci gaba da sallarka in ka ƙare za ka yi ba'adin salamu a nan kenan inda ka tabbatar da abin da ka barin ka yi ku shakkal to tun misali aka ce tun da ya samu shakka ta shigo shi kenan tun ta shigo kenan abu ya canza dalilin wannan sai shi kuma ko daga sanin kini aka ce sai kai sujada guda biyu sai kai ba'da salam amma inda kaka samu bakin zaren bici uku ce kawai ka koma mai to anan za ka yi anan ka kabili kun gane magana ko inda aka samu kokonto bayan ka samu kokonto daga baya ka tsaya ka tariya ka tariya sai ka samu daidai to anan za ka yi ba da salam ko da ka samu daidai tun da kokonto ya shigo sai ka yi ba da salam anan amma inda ka buga ka buga ka gano uku ce ko hudu ce ko ne ka tsaya sai ka tsaya kawai a kadankin gurin nan kenan kai ko koma baya kan kadankin to anan ne anan kai kai kabili shi ne cewa magana ce ta hudu amma mas'ala biyu ce shine bambanci abin Qur'anin kuma akwai ruwayoyi na hadisin duka ka tabbatar da kowane kenan yanzu wancan abin da ake ta malikiya ai ba da salam kurin a inda aka samo bakin zaren ne ake ba'adi amma da ka samu bakin zaren ko ka aiki kaki da mai kadan to anan sai kai kamar salam wannan shine abinda ya tabbata a nasoshin hadisai na anasar salama ya yi sujada ta mantuwa ko ya ce a yi kaza dalilin wannan abu biyar ne ke matsala biyar ce magana ta harko mun yi ta maganar sallama a raka a biyu wanda sallama a raka a biyu annabi ya hukumcin karar ya hudu kai tashi a raka'a ta biyu muka fara tashi a raka'a biyu barin zaman farko nan nasu ya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qabla salam yace za a yi an an yake ba dawo ba inda mutum ƙari ne ƙari ne na raka'a guda ko biyu ƙara kan sama zai ba da salam inda ya salamce bai cika sallah ba a raka'a ta biyu ko ta uku ya salamce bai ida ba nan ma ba da ta zo uku kenan ko ta hudu inda mutum ya samu kokonto uku ce ko hudu da kowa ban ya gano ya fati a su a raka a biyu kuma tabbas ya fati a raka ta uku zuka yanzu ya kuma kare zo to a nan duk da ya kuma kare zo ya samu daidai zai su jira ba da salam inda ya samu da zan zai ba da salam inda ya buga ya buga ni ya zasu na zana da to ban zan wani uku ce ko ta noce nake to zai koma biyun zai koma biyun tunda ka samu zai koma garantin biyun tabbas ka biyu ka kanta ta uku ce ko ta sai kuma ya kamar uku sai kuma biyu to a nan da ka koma mai kaɗan a nan za ka yi kabila salam shi ne wannan wuraren to sauran wurare kuma sauran mantuwa na ne kuma malamai ke kai da kawowa shin amine ne misali za mu ga saura da yawa ishtihadi ne to nan kayan nan malamai da dama suna ga cewa wasu na cewa cikin magabata kurin duk wannan mantuwa gaba daya in kai ba a ta yi ba gidan walgiman kabilu ba da ko ce likul sahun sajatani ba ba da masu sajatani cikin akwai ruwa cikin suna bi dauda an muka cewa likul sahun sajatani ba da masu sajatani akwai ruwa cikin suna bi dauda kuma ta inganta ruwa ta tabbata dukkan mantuwa sujada guda biyu bayan sallama ta yi haka wata ruwa ke cewa sajata sahun tujiri an kullu sahun na kasa na wani auziyada sai da wani kasa mana hadisin ce cewa dukkan taliban cikin sura sayya ya kara hadisin cikin sayya kin shi dukkan mantuwa sujada guda biyu kurin ta dauke maka dukkan wata mantuwa ƙari kai ko dade kai ina samu sujada guda biyu kurin ta maka nan bai kawo da wadda ba kenan wani wani wani shi zake musu malamai maka aka samu sabani wanne to sai da malamai suka ce a magana tsaka tsakiya za mu ga anan wannan an kawo magana ibnu taymiya insha Allah a gaba ta wanne ne hanya ta gama dukkan nasin gaba daya kenan nan hanyar gwamnatin inda aka samu annabi sallallahu alaihi ya aikata kaza nan misali yanzu da ya mance salamce ga abin da ko can da can da yace an aka meke ba a dawo ba ai kaza inda kenan ya hodi karara ko ya aikata karara ina wani wuraren anan sai ka yi yanda yi saura duk wanda kai tayi kan wani ruwayoyi ba a da kai duk da cewa ta cikin annan na malikiya motar halil ya ta wasa a kudin abuwa kira ko ta yi duk wadda ka yi ta yi amma abin da ya yi a wajen riki ka yi kabili wajen daɗi ka yi ba'adi to amma duk da nan wai magana ce kamar sai kafin ibn taimiyya ta cikin alfatawa ke shi cewa wannan mas'aloli magana ce tsakatsakiya fikin imam malik ta maganar wurin wanda ya ƙara in ƙari ne sai kai ba'adi in ragi ne kai kabili amma kuma can ba za mu ga wuraren da ya ƙarin sai ga ba da aka yi inda aka yi rage wannan abu an rage da aka ko shi ne kenan a irin wannan wurare inda aka abata annabi aka zahi kai wannan sauran wurare an kai rage kai kabili an kai ƙari kai ba'adi illa kuma abin da samu yan kai da kawal menene yan aka bari ake kabilin nan ne nan ma abin da ake na ishtihadi kowa iya kawo abin da yake ga me ya matsalar zai misali a malikiya idan ka bar bayyanawa wurin asir cewa misali yanzu a asuba ko magariba ko isha sai ka ɓoye karatu kaga a nan za a yi ta ake kai kabili sun ɗoka ka rage wani abu amma a nan ishtihadi ne ba nasi ba ne ba nam gane ba nasi bane bane hadisi ko sahabi ce kaza an za a'a ishihari menene magana rigi ne aka rigi ne aka yi amma ba nasan hadisi bane haka mas'alar da muke ta maganar idan ka mance karatu sura a raka'a biyu ta asuba ce ko ta azuhur ko la'asar kamance karatun sura akwai kabluku wanda sun malikiya ya ce za a yi kabili to zuwa wasu malamai ce a nan ma ijtihadi sai zuwa malamai suke inkari sai ko ruwa su inganta cewa wanda ya ƙara umana wanda kan magana fata fata ta kana za a tawo fa magana fata hasan fata hasan kamar wata abu wala cikin cikin sai musulun hadisi ya inganta abu da kace wanda ya karanta fatiha ta kitab sallah ta yi wanda ya ƙara ya ƙara alheri anan kin me ya kana haka shi da imamun nauyi ƙarƙashin wannan ruwa yake kama sa da cewa kenan akan wannan maganar ba maganar sujud sawi dan an ce an ce an ƙara an kai tayi haka wanda ka wanda ka wanda subsatin albani cikin subsatin albani ya kawo wannan ruwa wannan yaron hadisi mu'az wannan yaron na mu'az wanda ya salla mu'az ya salla ya fita ta bar shi ko ana da mai tambaya shi da ya gaba an ya dago salla ai da ya bayan salla shi ana mai tambaya da aka zo aka ƙara ita kai yaro mu'az ya salla doguwa kai kare taka me karanta sai ce rasulullahi na karanta na karanta fatatul kitab kuma na roki Allah aljanna ta nemi tsare daga gidan wuta mace ya sallah kai ina jin kana sallah kana wani gunguni musa mun ke da kalmar ina ina bin sallah ina bin sallah kana ma'azu kuna wani gunguni ban ji magana ku me kuke cewa annabi ce mu annabi ce haula hanu dandin mu ma anan kin ne tsakanin neman aljanna da tsare ga wuta nan muke mu ma ta haula nan muke nema duk bukatar ta mata ta anan ne neman tsare neman aljanna da neman tsare daga gidan wuta annabi ce mu ma ka da tamu to anan me yake kamar albani albani cikin litan tarjama yi kan wadatuwar fatiha akan sallah yace idan ke na karanta fatiha tun annabi ya tabbatar mai abin da bai ce bai gyara ko karko ko karko ba ali bai ce mai lahi ba ko ta fatiha ko yake fatiha ko yake sallah shi ya sallah shi wannan shi ake cewa shi ne hujjoji wanda ake cewa kenan akan wannan ba nasi bane ba karara in ma kai ba adin kabrin ka kace annabi ne hujja dan san ai wannan ce mu mun haka makaranta wani ishar malume ne haka suka istihadi amma ba nasi ba gare ka na annabi ko sahabi da yace an ai rage ai kabli balle ko mutum mun tuwayi lalle abin da yayi a karanta fatiha da sura haka ne amma mutum ce mun tuwa ce kenan wanda bai yi ba kaka zarge shi baka nasi da ce yayi kan imamu nawawi ke magana kan mas'alar bayyanawa da asircewa na ma imamu nawawi cikin sai musulmi ya kawo masala yake cewa gaskiyar magana cewa dan ka bar asircewa wurin bayyanawa ko ka bayyana asircewa ce me ka su sawi a ciki ce saboda me yasa ya ce saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah wani lokaci kan bayyana aya ana ruwa ɗaya cikin sulhu har kuma sulhu ka ruwa iya bayyana aya wata iya ji da su aya wani lokaci ya sami ayat a hayanan to tun da iya wata kuma aya akwai ta aya ta qur'ani ta wata sure sai kuma nan kusa muzammil aya ta ƙarshe ta muzammil dogon ta sura sura nazari ta ƙasa aya aya ta ta muzammil ƙasa ƙarshe ina baka alama wannan ta ƙarshe ka gani ga irin su nan tana kai yanzu kai wannan irin su zatarayantum bidan ko ga sanan kenan ya ce kenan in aka ce akan wannan kenan ba an ce ba lazim ne wai don ka asirce wurin bayyanawa a ce wata sojata wai da anab da gam yi duk da abin da ya yi ka bayyana wurin bayyanawa za su kasa cewa amma in ta kama a ce man cewa ce kai to laimi kai bayan nasi mai zo karar ba kuma rabin alatta aka sai alaka a sai kama mu sai mun kuskure ko mantuwa kuskure ce akai mantuwa ce kai kuma na gaskiya magana kenan wannan wurare ne da yawa ijtihadi ne babu yake da tsarmi kai saboda abin da ake masu jadal an kai kaza kana ta ɗaya kamance ta hudu kana abin ya da ƙasa da gaskiya ba gane to wannan kenan a takaice yanzu dai mun ji wannan wurare yanzu da kenan yan muna wani yanzu mun zama misali a yanzu sai mu rike wannan wurare akalla guda biyar ka rike garanti a kansu wannan sunan kake da nasi karara na za ka yi sujada ƙabili ko ba'adi a wannan wurare sauran wurare akwai abin da akwai abin da an an barin muka bada misali wani magana da sura magana wani bayyana yana abubuwan kuma akwai abin da in ba ka da tabbas kan shi ko ka samu abin rikici duk wanda aka yi kawai bayanan kai duk wanda aka yi cikin wannan ɗayan biyun sallah ba ta bacewa duk wanda wani abu ya abu maka rikici me ma zan yi duk wanda kai kabilin kai ba a da kai sallah ba ta bace kira abin ya rikta maka kun kai kun kai kai guda gurin ya kasa ganewa wace ce zaka yi sai ka yi kan shi kenan amma ce me yasa wasu ke cewa wannan suke dogara da ruwaya ta sun Abi Dawud na da kullu sanan sai tani ba da ba sallim dukkan mantuwa amma su da Rabbi ban sallama sai ba adi wajen sallah ce kenan duk in dai kai da bace ga cikin sallah kenan kuma da annabi ya kira su da Rabbi da ake sallah ana yin su ne dan a dirmiyar da hanci shi dan bata mai rai ya so ya banna an gyara kenan ta ta yin ba'adi ya yi sauƙi in abin ya rikice maka kurin kai ba da shi kenan don ganin mutan nasa da ya tabbata dukkan mantuwa su da guda biyu ba sallama wannan in kai baka da matsala tun kana nasan hadisi a hannu cikin suna abi dawud yanzu sai na ga lokaci zama da mako to kenan da yanwa ta kaice ina ga lokacin nan ba da yawa bane ba illa yanzu kenan insha Allah zamu tashi sabon babe hukumcin sujud sami hukumcin ta yin ta wajibi ne ko sunna ko mustahabbi yanzu dai wannan wannan na ga muku sune garanti wannan ne aka samu annabi sallallahu alaihi yayi magana ko cewa aikatawa a wuri guda biyar wuri biyar mu rike da kyau tashi daga zaman harko annabi ya yi hukumci kan shi an an meƙe ba a dawowa a cika ba a yi salam an ba meƙe ba aka koma ka zamana ba ƙabli ba ba adi idan kana sallah ka ƙara raka da ko bi kan sallah ƙari a kan sallah in ka samu aka mata ko ka gano zaka ba da salam zaka sujada guda biyu bayan sallama shine badi wurin da aka kare na nasi annabi ya hukunci kanshi kare yayi kuma ya kare yayi ba da salam inda aka sallamce sallah bata kare ba biyu ce uku ce anan dan ka ciko sauran zaka yi sujada guda biyu bayan sallama kai ba badi kenan zaka yi badi kenan inda ka samu rikici uku ce hudu ce ka gano daga uku ce ko hudu daga ka samu cewa tabbas kaza ne bayan ka koma ka tariya ka gano daidai kin to tunda ko kwanto ya shigo ciki ne ko ka samu daidai aka ce ka yi ba'ad da salam inda abin da ya rikice maka ka kasa gano bakin zaren ka ɗauki kaɗan ke uku ce ko hudu ɗauki uku biyu ko uku ka ɗauki uku ƙarci biyun kai an ka ɗauki kaɗan kin an ka ka sauran ka ƙare sai kai sujada qabl salam ba ba da ba nan qabl aiki a nasan hadisi wannan ina ga an ka rike wannan saura illa magana tambihi sujudu ta sahawi ba a mata kabbara ta harama kurin idan kai niyya ana kabbara ta sujada ta sauwa aje babu wannan ba magana ta abu kuma sai na biyu ba ta da tahiya akwai ruwaya hadisi chaz wanda yake da matsala wanda yana ga Hafiz bin Munzir wanda Imam kamar ban cikin tun Imam Galila bane kama masala hadisin ce Hafiz bin Munzir ke cewa babu abin da ya tabbata kansu yin tahiya akan sujudu sawi ba ruwa tabbata na kenan kurin abin da ake nema in ka sujuda guda biyu kun kun sallama ba tahiya ba tabbata ba akwai ruwa ta kace akwai ruwa amma ba ta da inganci kuma ina ko a malikiya suna ka saukin in za ka yi kabili ba magana tahiya sabuwa ko a malikiya suna kaka nan suna magana akan ba'adi kuna kama ku mutan kai rigima kan shi malike ne ko malikiya sun tabbatar wa sa'in qudim aw ukhira duwar ta kama ka kai daya kabli ko ba'adi sallah sallah sallah da mata bashi sai sauran bayanai sai sauran bayanai na hukuncin sujadal in ka barta baka yi ba me matsayinta insha Allah a gaba a darasi na gaba insha Allah zamu yi بإذن الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك